اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولك والخاتم لما سبق الناس الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أكرم مقدار العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يليه أجر المؤمنين أنا مغنى أكن يم الجنة wanda ayar da ya wuce yana cewa kar ku zaci wanda aka kashe su a cikin tafarkin wato saboda addinin Allah matattu ne ba matattu ba ne rayayyu ne ana azurta su wajen ubangijinsu to shi Allah ce suna bishara ma waɗanda ba su zo ba daga cikin mummunan suna ce ai ba mu san abin haka yake ba ashe wurin ba tsoro ba razana shi ne ci gaba da cewa ya toshiru na bi ni'imatin suna bishara da ni'ima sawabin lada min Allah daga Allah wa falilin da falala ziyadatin alaihi kari a kansa wa amil fatahi adaban ala ni'imatin wal kasri istinafan ko wa inna Allah ko wa anna Allah idan ya zama wa annan laha adabi akan ni'imatin kenan in ya zama inna laha istinafi Allah la yali ubai tozar ta ajiran mumini na ladan muminai bali ajirhum yana masu sakayya alladhina mutadahum alladhina tajabu lillahi waɗannan da suka amsa ma Allah wa rasuli da manzo du'a'ahu sun amsa ma Allah kira saboda sun ansa ma manzo bil khuruj da yadda su fita lil kitali ga yaki lamma arada abu sufyana wa ashabuhu al-auda yayin da abu sufyana wanda shi jagoran kafirai da sahabbansa suka yi suka yi suka nufi su koma wa tawa'adu ma annabi sallallahu alaihi wa sallama suqa badrin da za su raba a wannan yaki sun yi alkawari da annabi sallallahu alaihi wasallam a haduwa kasuwan badar al'amal muqbila min yawmi uhudin shekara na badi daga ranar uhudu min ba'di ma asabahum al-qaru bayan miki ya same su bi uhudin a hudu wa khabar al-mutadai labarin mutada shine lillazina ahsanu minhum ya tabbata ga waɗannan da suka kyautata bida'atihi da min Allah wattaqaw suka kiyaye mukhalafatahu saba ma Allah ajrun azimun lada mai girma wal jannatu shine aljanna wato ya gama wato wannan ya shiga magana ne akan yakin badar na biyu don akwai badar na farko badarul kubra to na biyu ana ce mashi badarul saniya ya auku ne a shekara na hudu a cikin sha'aban to lokacin da suka zo suka sauka amara zahran wato bayan an gama uhudu suka ce to baɗi ma a sake haɗuwa ta wannan shekara ne su suka kasa fitowa allah ya jefa musu razana su kuma sahabai a lokacin da aka yi uhudu tare da ce an ji musu ciwo da yawa ba su tsorata ba suka ce a je badar sugura to sai Allah jefa musu arnin wato tsoro suka rasa inda za su yi idan ba su zo ba akwai kunya ba za su iya zuwa ba akwai razana annabi ko da sabai duk suka fito to shine Allah ke faɗin abin da ya faru waɗannan suka fito din nan suka ji tsoron saba ma Allah lada babba ya tabbata gare su shine aljanna allazina qala lahum an-nas sune waɗanda mutane suka ce masu mutane suka ce masu ayi nu'aym bin mas'ud al-ashja'i nu'aym dan mas'ud al-ashja'i inna an-nas qad jama'u lakum haƙiƙa mutane a ba su biyan da sabban su sun yi maku taro al-jumu'a liyasta asilo kundin su tumbuke ku fashon ku ji tsoronsu wala ta tuhum kar ku zo masu ba za dahum imana wannan magana ya kara masu imani tasdiqan gaskatawa billahi da Allah wa yaqinan da yaqini da Allah wa qalu mu'mine suka ce hasbunallahu Allah ya isa mana kafina amra wa ni'mal wakil ma dalla ubangiji al-mufawwal ilayhi al-amr wanda aka fawwala al-amali gare shi wa kharaju suka fita sahabbai ma annabi sallallahu alaihi wasallam fawafu suka zo su ka badirin kasuwan badar wa alqallahu ar-ru'ba fi qalbi abi sufyan Allah ya jefa razana a zuciyar abi sufyan da sahabban sa balam ya tuba su zo ba wa kana ma'ahum tijaratin su sahabbai sun zo da kayan sayarwa fa ba'u suka sayar wa rabu suka ciri ba qala ta'ala Allah ya ce fan qalabu suka koma daga badar min ni'matin da ni'ima min Allah daga Allah falalin da falala bi salamatin da lafiya da riba lam yamsa sun su'un wani muni bai shafe su ba min katalin kaman kisa a wajen ko miki wata ba'o suka bi rirwan Allah yardan Allah bi da'ati da bin Allah wa rasulihi da manzansa bil khuruj a cikin fita wallahu zu fallin Allah ma abocin falala ne azimin mai girma ala ahli dati bisa mazubabinsa shi wannan mutum abin nu'aym al-asja'i ibn al-mas'ud al-asja'i shine da tsoro ya kama kafirai su abu sufyan kenan suka ce to yaya za mu yi ne idan ba mu fita ba akwai kunya an mun fita kuma mu ji tsoro su kashe mu sai abu nu'aym ibn al-mas'ud al-asja'i sai ce ku bari zan masu dabara zan je tsorata su ba za su fito ba to shi kenan sai ne ya zo ya samu sabu yana ce masu ku yanzu za ku je wannan yaƙi kun kusan taron da aka yi muku innan nasu ka jama olakun an muku tare ganga ganga ba ku da yadda za ku da shi ku kiyaye su ku kiyaye su wannan magana sai ce ai ma ka kara mana karfin imani za ma mu fita kenan to shine suka zafan kalabu bi ni'matin min Allah wa fallin min sunsu suka je ba su zon ba suka koma da ni'imar Allah da falalan Allah to shi yasa ita hasbunallahu ta zama kariya ga musulmi kowane lokaci idan wani abu ya da mutum yana karanta hasbunallahu wa ni'mal wakil zai zama sakiyo har ma sukan ce in ma za ka kara ka farko daga aya الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاشم وزادهم إيمانا وقالوا sai kai ta yin hasbunallahu adadin da za ka yi in ka kai karshen adadin sai ka ce fan galabo bi ni'matin min Allah fallin lam yansun su so wa tabu ridwanallah wallahu zul falil azim yana da martabobi da yawa 450 ko a ninka 450 so goma dubu hudu da ɗari biyar ko a ninka dubu hudu da ɗari biyar so goma dubu arba'in da biyar ko a ninka dubu arba'in da biyar so goma dubu ɗari biyu da hamsin wannan sai in ya zama kamar ƙasa ta shiga cikin wani bala'i ko menene sai a taro a yi wannan adadi in sha Allahu Allah zai kawo ɗauki kuma kamar mutum kullum ya kamata musamman wannan lokaci akalla ka rike ɗari hudu da hamsin ɗin a kowane rana kana karantawa don kariya da irin wannan lokuta da ake ciki marasa daɗi. Na'am. na ma zalikum iyaka wancanin alka'ilu mai face maku shi abu na aimin ɗin masu mai ce maku innan na saka jama'u lakum to shaidani ne yukhawwifukum yana tsoratar da ku auliya ahu majibantansa kafirai fala takhafuhum kar ku ji tsoron su wa khafuni ku tsoro na fi tarki amri a cikin barin horo na in kuntum mu'minina in kun kasance mu'minai hakan wala yuzinka milan miliya'i wa kasr zai yuzinka wa bi fatihi wa lam yuzami ko ya din nan ay masa fata shi kuma zairan ay masa lamma wala yahzunka kenan kira abi ko wala yuzinka ko wala yahzunka min azanahu ay lugatan fi azanahu kar ya bata maka rai allazina waɗannan yusari'una suke gaugawan aukawa bil kure a cikin kafirci ya kauna suna aukuwa fi a cikin sasariyan da gaugawa بنصرته لتيمكن سهم أهل مكة سوني متانا مكة والمنافقون لا تاتم كركدا ملكم رهن كابر جنس إن مسولا يدعو الله شيئا بس شوتا ألا دكومي بفعلهم da aikin su inna ma yadruna anfusahum iyaka suna cutan kanin su ne yuridullahu Allah yana nufi Allah ya ja'ala lahum hazzan ba zai sanya musu rabo ba nasiman rabo bil akhirati a cikin lahira aljannati aljanna falizalika don haka ne khazalahum ya tabar da su walam azabun azimun azaba babba ya tabbata gare su min nari a cikin wuta innal ladina ishtaraw al-qura bil imani hakika wanda suka so kafirci suka ba da imani aka zo suka karbi kafirci majalahu musayin imani lan yarulaha ba su cutan Allah bi kumrin da kafircin su shayan komi walahun azabun azaba ya tabbata gare su alimun mai radadi wala ta saban da lazina kutunu ko wala ya siban da karkaza ce waɗannan da suka kafirce allazina kabaru wanda suka kafirce annama numli lahum iyaka muna masu talala ayyun la'una talalan mu lahum gare su bi tadwina amali mu ba su tsawon rai wa tahirum da jinkirta su mutum na sabon Allah Allah ya bashi dama ya ta ya kara masa lafiya karin kuɗin to Allah karkaza ci cewa wannan alkhairi ne gare shi a'a khairun karkadauta khairun alkhairi ne da an fi ga kanin su wa an din nan annama numli ma'amulaha da ma'amulin da guda biyu saddar ta toshe masoshin mafulin don ta hasiban da lazina kabaru yana neman furi na biyu wa fi kira'atin mita ta niyati wala ya hasiban na wa musulun da sani majin gidan na biyu fil hura a cikin na barko ne Allah ya ce in ka ga mana saurara makafiri muna masa talala kamar mu bashi inna ma numli lahum iyaka muna saurara masa ne ya zado isman don su karu da zunubi bi kasratil ma'asi da yawan sabo walam azabun azaba ya tabbata gare su muhinun zu ihanati ma abocin wulakantuwa bil akhirati al akhirah ma kana Allah li zalil mu'minina Allah bai kasance zai bar mu'minai alama antum bisa abin da kuke kai ba ayyuhan nasu alayya kan sami ihtilalil mulis bi ghairihi na ga mai ihlasi da waninsa shi yasa Allah yake kawo yaki don a gane wanne ne na kware wanne ne na kware ba idan aka bari a gaure ba za a gane mai imani ba shine Allah ce baya barin mutane su zauna yadda suke kawai wawe yana son shi kan Allah ya san na kwaren ya san wanda ba na kwaren ba amma kuma ku gani cewa wane ne na gaskiya bin annabi na ta mi da khamisa har sai ma ya mayyaza ya rarrabe fitafi bi wata shi da iya miza ko yi mayyiza yi fasila ya rarrabe alhabisa mummuna almunafika munafiki min al-laymi daga mumini bi takalifi shaqati da kallafa masa ayyuka masu wahala al-mamuniyati al-mubayyinati lidhalika wanda aikan nan mai nauyi in aka in aka dora shi zai bayyana munafiki da wanda munafiki ba wa ba ala zalika Allah ya karana uhudu ma kana Allah lakum al-ghaibi Allah kuma bai kasance zai tsinkayar da ku gaibi ba fatarifu balle kusan munafiki min gari da ganonsa daga wani sakaular tamiri yan ana zaune kurun ne ba aiki ya taso ba za a san munafiki ba wataƙila ma munafiki ya fi iya magana a dinga ganin mai imani na ma aiki ya tashi sai a gane munafiki walakin Allah ya tami min rasulihi amma Allah yana zabi daga manzanninsa man ya sha wanda ya so fi jirawo ya tsinka da shi ala gaibi bisa gaibinsa kamar tsala annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya nuna ba annabi sallallahu alaihi wasallam halin ala halin munafiqina bisa halin munafikai fa amanu billahi fa aminu billahi don haka ku ba da gaskiya da Allah wa rasulihi da manzannin sa wa in tuminu idan kuka ba da gaskiya wa tattakun ne ba ka ku kiyayi munafinci falakun ajarun lada ya tabbata gare ku azimin mai girma wala ya sibanna ko wala ta sibanna kar ku zaci allazina yabkhaluna ko ku masu ruwan kansu yi zato bima atahum Allah da abin da Allah ya ba su min falli na balana su ayi zakati huwa ayi bukhulun kar su zaci bulu wannan nasu khairan alkhairi ne da mu gare su mafulun sani na hasaba wallam yuridin nan lil falli na rabewa ne wal awwalu na farko bukhulum ruwan su muqaddara abin qaddarawa kamar rusuli al hukumati وقيل الأمير على التهتانية ولا يحسبن bal huwa sharrun lahum masu rowa da abin da Allah ya ba su na alkhairi suna zaton alkhairi ne ba alheri bane bal huwa sharrun lahum sharri ne gare su ana magana da masu ba hana zakka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar kiyama za a za a yi ma mai kuɗi alama wato za a kawo maciji mai halce guda biyu yana ya gansa in ya hana zakka yana ce ana kanzuka ana maluka ana kanzuka ni ne taskanka ni ne kuɗinka sai Allah ya annabi ya karanta wala yasbun ladhi yakhudu wa atumullah to wannan shine ma'anar cewa Allah na ce masu sharri ne mutum yana da kuɗi ya kiba da haƙƙin Allah ya kiba da taimako sai da ko na ba da sanu za a yi masu zakandami da shi ma mahilu abin da suka yi ruwa bi zakati min almali na dukiya yawan kiyama ta ranar kiyama bi an yi ala san ya hayyatan maciji bi unukihi a wuyansa ta nashi tana ya gan namansa kama wara da fil hadisi kamar yadda ya zo a cikin hadisi walillahi mirasu samawati wal ardi gadon sammai da kasai duka na Allah ne yarsu ma ba da afana ya hali ma in muna duniya wannan nawani ne wannan nawani ne kwana kaɗan ya koma nawani kwana kaɗan ya koma nawani gidana ne sai ka ji wani sun gada wani ya gada har a zoba mai gadon gaba ɗaya shikenan ina mai gadon ina mai mallaka ina wanda aka mallaka Allah ce shikenan sai koma kuma gado na shi ne na yarsu ma ba da fana bayan karewan a hali ma mutanensu wallahu bima ta'maluna khabirun Allah mai iko mai ba da labari da abin da kuke aikatawa wa jazi ku ya muku sakamako da shi laqad sami Allah qawla alladhina qalu haqiqa Allah ya ji maganan wanda suka ce inna Allah faqirun Allah faqiri ne wa nanu aganiya mu mawadata ne wa humul yahudu yahudawa kenan ka Alu sun ce lamma na zana da aya ya sauka manzan lazi kurilullah kallon hasanan wa zai ba Allah rance rance mai kyau wace wa ba da rance na wa Allah ba da shi kalu suka ce lauka na ganiyan da Allah yana da wadata mastakarar laraba da yamin da bai nemo ba shi rance ba Allah ya ce suna to ma kalu da sannu za mu yi horon a rubuta ma kalu abin da suka bada fi sa haifi amwali a cikin littafin ayyukan su ja zau don a saka musu alayya kansa to bi kira'atin miliyai sai ya kutabu kenan mabniyan mabni yana fito muna kuma rubuta qatlahum kisan su bin nasbi ko ko qatluhum wa rafi al anbiya annabawa bi gairi haƙin ai sun kashe annabawa aiki mani isra'ila kenan wa naqulu ko ya qulu muna cewa ko ya qulu allah kenan zai ce masu bilayar ta cikin layira ala lisanin malaikati bisa magana malaiku don kafirai allah bai magana da suna na kiyama in gaji allah ya ce zai ce makafirai malaiku za su faɗa mumini ne Allah ke magana da shi ne sai wai Allah zai ce musu alahira ala lisanin mala'ikati harshen mala'iku zo ko azabar haregi ku ɗanɗani azaban gobara an na rubuta wai kani lahum ana ce musu izawal kofi ha in an jefa su cikin wutan zalika na azaba wancanin ka azaba abin da ya jawo muku bi maka da mataidi kuma sakamakon abin da hannayenku ta gabatar abbar biya lil insani ta ce maimakon a ce abin da kuka gabatar sai aka ce abin da hannayenku ta gabatar shi ne mai tafsiri shi ya fassara hannu ne domin aksar al'amwali tuwa zuwa biha domin yawan ayyuka da hannu ake yi amma ai ma'ana a ce abin da ka aikata sai a ce abin da hannunka ya aikata kaluli muhammadin sun ce ma annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama inna allaha kana hida ilaina wai suna gaya ma annabi su suna daraja su yahudawa Allah ya mana da kauri a cikin attaura Allah numina da rasulun cewa kan mu ba da gaskiya da wani manzo kowane ne nusan da kuma da zamu gargata shi a ta ya tina bi qurbani sai ya zo mana da qurbani ta kulhun naro wanda wuta ke cin sa bala numinu laka mu ba za mu ga ba da gaskiya da kai ba ta ta tina bi sai ka zo mana da qurbani me qurbani wa huwa ma yataqarrabu bi ila Allah shine abin da ake neman kusata a zamanin da da shi zuwa ga Allah min na amin na dan ba gairi da waninsa wayan kubiran ya an karba jihar narun bai za wata faran wuta sai ta zo masa mina sama daga sama fara kano da kona shi wa illa ma kan bake sai saura makana wa bigiransa kawai idai labani isra'ila zalika ai ma bani isra'ila alkawarin haka illal masu sai dai annabi isa da muhammadu sallallahu alaihi wasallama a zamanin da dan a cikin bani annabi sallallahu alaihi wasallam waya alƙali ta mu Allah ya ce kowa ya zo shi annabi ne sai an gwada mana wannan ka kawo naka mu mu kawo namu a gani wanda wata zai ce Allah ya ce ai ban yi alƙawari akan annabi Muhammadu ba Isa almasihu ma bai yi alƙawari haka ba kullum ka ce masu ab taubiyan ka zarge su kan ja ku rusulun min qabli ayan wannan ne manzanni sun zo muku gabana bil bayyinati da mu'jizozi وبالذي قلتم لا بنك كما نعلم أي النبي موسى مئي بيضا مكو رشيبا كمن زكريا ودهيا duk sun zo muku da wannan kun tabbatar da annabawa ne fakataltum mu kuka kashe su in kuntum sadiqin in kuna da gaskiya fi annakum cewa ku tu'minuna kuna ba da gaskiya inda litiyan bi yayin da aka zo da qurbani wayan kazzabu ka idan sun karyata ka ya rasulullahi karka damu fakar ku zai rasulun min gablika an karyata wasu annabawa gabanka ja'u bil bayyinati su ma sun zo da mu'jizozi irin wanda suka nema wazzubur da littafai kamar su ibrahima wal kitab da littafi fi qira'atin bi isbatil bayi wa fi qira'atin wazzuburi wal kitabi bi isbatil bayi wa bil kitabi kenan yace wazzuburi wal kitabi yace akwai ba a wani qira'a daidai ta bi almuniri mai haskakawa alwali mai bayyanawa kan taura ta gama a taura walin jilin dan jila fasfir ka yi haƙuri ya rasulallah kama sabaru kamar yadda yan uwanka annabawa sun kai haƙuri kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai tana ɗanɗanan mutuwa na'am wa inna innama tuwaffawna ujurakum iyaka ana saka muku ana cika muku sakamakon ku Allah jaza'a amalikum ladan ayyukan ku yau mulki ya mutu ranar kiyama kuma zuhziya wanda aka nisanta shi anin nari gabarin wuta wanda gidan jannata aka shigar da shi aljanna Allah ya sa mu cikin su wa karba da hakika ya rabon ta na laga ya ta mazrubihi ya samu matukan abin neman sa wa mana ya ta duniya rayuwar duniya bai zama ba ra'ayin shi rayuwa biya ciki illa mata sai jin dadi na algururu rudi albanilu banna ma yi ta matuwa abin da ake jin daɗi bihi da shi kalilan kankani sun mai fana sannan ya kare hannuna ba ta salatun fata